الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗo mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ga wata na safar hijira shekara 1439 wanda ya dace da 14 ga wata na 11 shekara 2017 yau insha Allah a karatunmu na alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz za mu yi darasi na 117 117 insha Allah muna cikin dai bayani akan saki muna cikin bayani akan atalaq a sati da ya gabata mun yi bayani akan yadda saki ya rabu gida biyu sarihi da kinaya wanda lafazin sarihi shine lafazin da kudin aka yi bai dokan wata ma'ana daban bayan saki kinaya lafazin da yake dokan wata ma'ana ban da saki haka misalin na sarihi na sake ki mun rabu aka kawo na kinaya irin ta gidanku ta gidanku iya ɗaukan saki iya ɗaukan me kake ni kenan dan mutum yin saki na ta gidanku cewa za a tambaye shi me ke ni wani bai mai hukunci ya ce saki ne haka muka yi bayani na saki yadda ya kasu kuma akwai wanda yake wanda yake mu'allak wanda an rataye sakin da wani abu in aka yi kaza akan saki akan almankin ake cewa ko kuwa kurin lafazin da an aka yi shi bai rataye da komi shi ce a talik wa tajiz wayannan bayanai a sati da ya gabata mini bayanai na mas'alar wadda aka yawan yin ta anan inda bai hana ta zuwa anguwa ko ba ta jin maganar shi gobe ana ta hutawa rashin hutawa kai ya ce in cika hutu akan aramanki ko in cika ta gidan wani akan aramanki irin wannan saki mun yi bayani a sati da ya gabata magabata suna da sabani akan ma'ana da hukumcin wannan saki wasu na ga cewa saki ne in ta aikata wannan abin kake hoto in kin hoto na sake ki ya ta hoto kenan ta saku bayanin da shaksa bin taimiyya yi kuma shi muka dogara kai muka bayani akan shi a satin da ya gabata na idan mutum irin wannan saki in kika aikata kaza akan armanki za a diba in iya niyyar saki ne ko kuwa iya so ya hana ta wani aiki yanzu misali na muka ga misali irin masu sun je gidan wani ko unguwa ya ce idan kika huta daga gidan wannan akan armanki mana ce ya sake ta shi kuma a nan so ne yake kanta wuta bai san ta wuta ne a takaice wuta ce bai so zuwa ungun ne bai so ya ce in cika je mata wani barazana a kan arabanki ko kuwa ya ce idan biki butu sai ta ƙin to misali ce walla idan biki to na bana dawo da kan arabanki to irin wannan za a tambaya in da ya wannan kalma ya yi ta ne da niyyar saki ya ce saki ya tabbata an kuwa ba ne ya saki ba ne ba ya yi barazana ce ya yi kuma aka taka barazana tashi to a nan bai zama towa saki ya ce sai dai ka fara ta rantsuwa kamar da bin shek labin taimiyya wadda kafara ta zantuwa za a wannan wurin wannan shi ne bayanin da muka kuma bayanin na ibn hazam duk da shi'arin da suna bai ra'ayin shi iya ga cewa ma samsam duk abin da za a mai da saki a hannun mace irin masu cewa igiya ki a hannunki irin wannan ima iya da cikin nau'in su ki da ka cewa mace in ta kauta a kan armanki in za a mai kuma saki ya kuma hannunwa ya kuma hannunta kenan ko kenan tana son saki ta wuta ya ce baiwa a yarda Allah bai saki a hannun mata ba saki a hannun maza Allah bar shi he dai kai da kika ce in kika huta akan armanki he ta hutan an ka zo kuma kai sakin amma wannan mai da abu hannun ta baiwa shi kamar da ibn hazm yake wadi dan da mahi yawa suna kan kamar da ibn hazm yake wannan shi zamu tamiya kan shi muka ce shi dai zamu dauka bayan da muka yi na yin kafara ta rantsuwa shikenan an ba dai suke ba kake wallahi alam sai za mu tashi ya ce thalisan mana kashe-kashen saki na yi muke bayani mun yi na ɗaya na biyu ya ce min haithu sunnatu wal bid'a saki shi ma ɓangaren ya rabu kashi-kashi ne akwai na sunna kuma akwai na ɗan bid'a sakin ma akwai sunna akwai na bid'a ya ce yan ƙasimu talaƙu min haithu sunnatu wal bid'a ila talaƙin sunni wa talaƙin bidi'i ya ce shi ma saki ya rabu ta ɓangaren sunna ko bid'a akwai saki ahalu sunna akwai saki ahalu bid'a yana akwai ɗan bid'a akwai ɗan sunna sakin kanshi yanzu wannan sakin guda biyu na bid'a don sunna ya ciki zai maka bayani da lalala insha Allah ya ce fatalaƙu sunna saki yadda ake saki a sunna أن يطلق, أن يطلق الرجل مرأته التي دخل بها طلقة واحدة في تهر لم يجامعها فيه أو حاملا قد استبان حملها yace saki na sunna shine mutum an tallika rajul mar'atahu mutum ya sake matar shi matar da allati da khala biya matar da ya shiga ya shiga daki da ita ya kwanta da ita kuma ya sake ta fi tuhurin a cikin tsarki ta yi haila ta yi tsarki kuma tsarkin da lamu jami'a hafi tsarkin da bayan tsarkin bai kwanta ba da ita abu a cikin wannan tsarkin ta kare haila kenan ba su sadu ba ko kuwa a hamilan ko kuwa ya sake ta tana ɗauke da ciki cikin ya ce kadista ba na hamluwa cikin da ya bayyana tabbas akwai ciki kenan akwai sake da ciki wannan shine saki na sunna ya ce mai hujja kan wannan bayani na saki na sunna kuma ga yadda ya kamata a yi shi cikin tsarki da bakon ba da ita koko da ciki cikin ya bayyana ya ce kala ta'ala a talaku maratan fa'imsakun bi ma'arufin a wata sarifin bi isa saki dai jiko kala hawa hawa biyu an baka dama kai daya kai biyu to bayan wannan na biyu kashe ɗayan biyu fa'imsakun bi ma'arufin aw tasarifin bi isan imma ka rike ta cikin mutunci eh ka rike ta cikin mutunci ko ko idan zama mutunci bai wa tasarifin bi zanin a sake ta kuma shi ma bi isan cikin mutunci cikin kyautatawa wannan su ne saki in har kayi biyu to bakin wannan ne daga na makashi in ka saki kuma can yi fahimta laka ratar wata ta kyautar gaira can kashen bayani kenan wannan ana neman zama cikin mutunci ko saki cikin mutunci kenan saki a cikin hanya kyakkyawa shine kenan kan sunna shine ta sanin bi isani yace wa qala ta'ala ya ayyuhan nabi idza talaqtum an-nisa fatalikuhun li iddatihin can yace wasu idda ko zuwa karshen bayani ya ku masu ya kai annabi sallama idza talaqta ayi magana da shi kuma yake magana da al'umma shi idza talaqtum nisa idan za ku saki mata fatalikuhun li iddatin ku sake su dan ako akan wata idda su sananna wannan aya yace wa qad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aya fi talaqa ibnu umar imra'atahu hiya haid annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafsirin wannan aya da makaranta ta fataliqu da iddatihinna ku sake ta kawai me ma'anar wannan aya a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam akan inda abdullahi bin umar ya saki matar shi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ya fasara ma'anar wannan aya ibn umar ya saki matar shi tana cikin haila fasala umar ibn khattab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik uban yana da rai umar ibn khattab ya tambayi ya rasulullah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mahaifa yaya ga abdullahi ya saki matar shi tana cikin jinin haila فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها كما umarni wannan mata ya maida ta daga saki da mata kuma suma da yamsuka kuma ya rike ta a zaman mata tana nan a matar shi hatta ta tahur hatta ya tsarki daga wannan haila da ya sake ta a ciki sun matahid bayan wannan tsarki sai ta wata haila daban kuma shi ma sun matatawar kuma ta sake tsarki na biyu kenan a wannan tsarki na biyu ne ya ce sun ma in sha amsak ba da zalik in ya so iya ga akwai gyara sai ya mai da imana ya rike ya ci gaba da zama da matashi wa in sha an kuma ya so a wannan lokaci tallaq qabal an yamas sai sake ta kafin ya kwanta da ita kuma ta kayan taba ta wannan shi sake na sunna bayan tsarki ta jini ta tsarki ba kwanci a ciki sai ya ce fatilka al'iddatu lati amara Allah subhanahu an tutallaqa laha nisa yace wannan ita ce sunna wadda Allah subhanahu wa ta'ala ita ce idda da Allah ya umarni a saki mata a kanta shi ne saki na ƙa'ida ta yi jini ta yi tsarki wannan rawa bukhari musulun ɗansu abu dawud isa'i bin maja isa'i da an abu dawud sun roto da waye wannan a takaice dai kaga wannan kan fasar wacan aya ce aka sun wata fatalakun da idda na to wannan shi saki na kan ƙa'ida akan idda sananna shine idda da an san wata nawa ne ko ku aihuwa ce ko an san jini nawa ne ta yi jini an saki na a gaban su sauran jini uku da ciki an san jiddata shine aihi abin daga cikin cikinta shine sakin idda akan idda sananna ya ce wannan shi gaban tafsirin kenan waccan aya a wannan za mu zo akan makanta da nawaye wa an salim an ibn umar an samu daga salim daga baban shabkin umar abdullahi bin umar annahu talaka mar'atahu ya aida abdullahi bin umar ya saki matar shi tana cikin haila fa zakara zalika umar lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamila eh salim kace abdullahi bin umar ya saki matar shi tana cikin jini na haila sai umar ya ba annabi labarin abin da abdullahi ya yi ɗan shi kenan na sakin mata a cikin haila sai annabi ce umar murhu kamar yi umarni kira wa abdullahi bin umarni falin raji'a ya maida ta a igil arman shi na na mai doki sun mun yutallika a hirin a hamilan kuma ya sake ta ta yi tsarki ne ko ko ta yi da ciki wannan yanwa wannan saki saki dan bida illa magabata abinda suka kai kwarai aka yi saɓani kan shi a tare malaman sunna masa'alar shin wannan saki da aka yi ɗan bida'a saki ya yi ko kuwa bai yi ba wanda daga cikin malaman sunna ibn qayyim Allah ya kashe gafarta mishi ya tahi akan cewa saki bai ba duk da gaskiya manganu malamai magabata masu cewa yayin sun yi shi hujja za mu ga kamar cikin ruwan galil a dai mu je magana sha zamu magana gaba yayin da bayana gaba insha Allah kenan dai wannan shine saki na bid'a saki ba saki a cikin jini na kaida kurin a sake ta a cikin tsarki shine sakin sunna wannan wanda bayan zamu shi a cikin magana na dan bid'a yace wa amma talaqul bid'i amma saki dan bid'a na bid'a ga yanda yake shi ga gama gama zuke na mai neman zaki da arme in za ka suke mataka he ka bi umarnin Allah dan can ba mun karanta Allah ya ce wani saka masu taka wannan doka suna cikin yan ta'adda masu taka doka ta Allah to yanzu kenan mai neman saki na sunna in zai saki hebocin doka ta Allah baiwa mace kurin kuna tare ku kwanta ku tashi kurin tsakar rana kun da kayan da kace kun nasu keki haka laihi ne a shari'a yin haka taka doka ce ta Allah baka da wannan dama kurin da kaga dama kurin haka sai akan wannan ka'idar Allah mata kuna tare wani abu ya zo ya kai jira hal Allah ta yi jini ta yi tsarki lahiya lau ba komi a lokacin nan ba muka huce ba ko ba gyara ba sai ka tabbatar da saki in ya kama amma ba haka ba ya saba suna kuma lahi ne haka idan da ciki shi ma ba hana ba sakinta da ciki na an san iddata ayi abin daga cikin cikinta ne ya ce wa amma talaqul bid'i saki dan bid'a fa huwa talaqul mukhalif lil mashrur shine saki wanda ya saba ma abin da aka shar'anta wancan muka wani aka shar'anta wancan bayani muka na baya ko saki akan akan cikin tsaki ko da jiki to shi dan bid'a ya saba ma sakin da aka shar'anta ya ka maka misali ka an yutalliqaha wa hiya haid misali kaman ya sake ta tana cikin jinin haila aw fi turin jama'a fi ko ba haila ba take ta haila ta tsaki suna kwanci a tashi ana tare ya kwanta da ta cikin wannan tsakin sai sake ta a cikin wannan hali shi ma dan bid'a ne aw an yi jima'a talaqat thalath bi lafzin wahid aw fi majalisin wahid ko kuwa ya tattara sakin gaba ɗaya uku da aka bashi yayi shi a lafazi guda na miki saki uku awfi mutu ko kuwa a mazamini guda ka an ya ƙul anti talikun anti talikun anti talikun ke sakakka ce ke sakakka ce ke sakakka ce ko ko ya ce na suke yake sa uku sake uku duk ma da da ɗaya ne ya ce wa hada talaq haram irin wannan saki na a cikin jini ko kuwa a cikin tsarki ka kwanta da ita ka ce ka sake ta ko ka ce ka mata uku ko ka maimaita su uku a zama guda duk wannan saki ne dan bida kuma yin haka haramu ne kai kai laihi wa fa'ilu wa athim yace saki ne na haram kuma mai yin shi mai zinihi ne Allah sam Allah ta muke mu gyara yace fa in qala talaqa wahid in sakinta yayi wahid tana cikin haila faƙad waƙa'at talqa saki ɗaya ya yi wa in kanat raja'iyatan umira bi muraja'atiha in kuwa saki ne raja'i saki ɗaya ne na mata ya ce mai data kamar kamar da annabi ma abdullahi a mai data ya ce na mai doki sun mu yamsuka hatta ta tahur ya rike ta a matsayin matashi shi hatta ya tsarki daga wannan haila da ya sake ta a cikinta sun mutahi ta sake wata haila sabuwa daban sun mutatahul kuma ta sake tsarki daga wannan haila da ta zo daga baya sun ma'in sha'an saka ba da zalika in ya so yanzu kenan ya ci gaba da zama da ita wan sha tallak in ya so ya saki kamar an yi masa ka hanyar kwanta da ta mu kamar kama amara nabi sallallahu alaihi ibn umar kamar annabi ma abla ibn umar magan umarni ya maida ta a igiye shi hatta ya haila ta kare wannan haila ta yi sabo haila ta yi tsarki a lokacin nan inda damar gyara a ci gaba da zama in babu gyara ka saki yanzu ya yi bayani nau'in wannan saki ya gaya maka saki dan bida dukan sharamu ne mai shi mai zini ne kuma ya ce maka an aka yi sakin ya yi zai gama dalilan shi da yasa akwai masu magana bai ba kamar su ibn qaymiyya cikin masu ba ya ce wa amma dalilu ala uqiha dalili da ya kawa kan cewa dalle saki da dan bid'a kayan haram kuma kayan zinihi amma saki yayi ga dalilin shi fama rawahu al-bukhari an sa'id bin jubair an ibn umar qala حسبت عليه بتتليقه بتتليقه الروايه تقول حديث الامام البخاري وتو كان مسعد بن عمر da annabi ya mishi wannan umarni ya maida ta in ta jini in ta jini ta haila sabuwa ta tsaki zaka za ai kashi ya bar labarin cewa an mai an lussa a wannan sakin da yi akan ta talika akan saki ne wannan ruwaya ta Imam Bukhari Imam Bukhari ya rawaito da wannan hadisi shine hujja kenan akwai ruwa cikin sahih Bukhari shi ya bar labarin an mai lissayin wannan sakin da ya mai lissayin a matsayin saki ne قال حافظ cikin fitul bari in sharh sahih bukhari kin hafiz bin hajar ke cewa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa al-amir bil muraja'a wa huwa al-murshid li ibn umar fi ma yaf'al idha arada talaqaha ba'da dhalik yace wa idha akhbara ibn umar anna alladhi waqa'a minhu husibat alayhi bi tataliqa kan ihtimalu an yakuna alladhi hasabaha alayhi قال النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا bayan da yake a takaice hafiz bin hajar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-amir bil muraja'a shine ya umarnin ya umarni ibn umar da ya maido wannan mata annabi shi umar amiru ta amiru ta kuma huwa al-murshid ibn umar fi ma fa'al annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke shiryar da ibn umar cikin abin da ya kamata yayi a wannan hali da ya aikata wannan aiki mara kyau haika mai gashi idan idan talaka ba da talaka ga yanda za ka yi in ma za ka sake ta bayan wannan ga za ka yi ya ta ada jinin wannan ta sabon jini ta tsarki ya ga mishi ya ce wa idan aka bar ibn umar annan ladhi wa kaminu bi ta talika idan ibn umar ya ba da labari cewa wannan sakin da na yi an mallin sayin shi a kan saki wa zai mai umarni wa zai mai lissahi ya ce wannan kalma da ya ce an min lissahinta a kan saki kan ihtimalu abinda ya ce ihtimalu sai a sama a yi tsammanin wai wanda ya wai mai lissahin ba annaba ne ba ya ce haza ba irji da wani kwaye magana ta yi nisa gaskiya a ce wani ne daban shi ke bayan labarin ga suka da annabi zalama da ya kaza ga abin da maza Allah ya gaya mishi ya ce mai da ta he ta ya kare wannan jinin ta yi sabon jini ta yi tsarki duk bayan ya kare ya ce ya ce amma an bandin sahin wannan sakin a saki he wani ya zo daban ya yi wani bayani ya ce ai wannan wanda mai umarnin wannan saki cewa an mai da sahin a saki ba annabi ne ba wani ne da wani ne ba annabi ne annabi bai bin sa a saki ba zai magana ce bata yi ba ma hankali bai kamata a ce ba annabi ne da bai gamishi na shi ya ce an mai da sahin a saki to zai mai da sahin a saki ba annabi sai ba saboda nan mai magana maganin da ake kawowa akwai ruwayoyi masu shuba wanda kamar cikin ruwan galil mai sanin cikin komawa cikin magana zai iya karantawa cikin mujalladin na bakwai cikin tabu talak cikin ruwan galil albani ka irin wannan ruwayoyi da dama karshen dai di ya kawo hanyoyin da maganin da shuboyin da lafazin da ya zo wanda ke ɗauka ba saki bane ba karshe dai ya dire da ya yi wa kulasa gaskiyar magana ruwayoyi sun tabbata daga abdullahi bin umar ce manzo Allah kun ya mai lissahin wannan saki dai akan saki ne ya kama kan tashi ibn qayyim albani ki ta gaskiya Allah ibn qayyim akwai ruwa da albani ka cin magana cewa ibn umar bai gansu ba dalilin wasu shubuhohi yasa ibn ibn qayyim ya mai yanda yake kyawun zato bai ga wayannan ruwayoyi ba shi yasa ya tafi akan cewa saki bai ba amma a gaskiyar magana magana tabbatacciya wannan saki saki ne kayi laihi amma saki ne na nasarar salama ya wa ibn umar lisai wannan saki akan saki ne na cikin ce magana tabbatatta gaskiyar magana kenan wannan ibn kayyim malami na sunna kuma an san ba magana amma wannan yace ba wata madogara za a dogara da maganar shi kuma dama shine na gabe take yana magana da da mahi yawa suna kan wannan magana kuma yanda ruwa da yanda ka ruwayoyin ma da lafazojin gaba an ta wannan cikin wal galil kwarai dai yarin jas da hujjar masu cewa suke yayi illa an yi laihi an yi laihi kuma amma saki ya yi in ka sake ta a cikin jinin ya ce yake cewa wannan maganar da ya ta cewa a ce wannan wani ne daban ya ce ya ma ibn umar lissahin a saki ne ma itifafil qara'in fi hadhihi alqissa bidhalik tare da hujjoji karina da dama sun zo da maganar annabi ne ya ma wannan magana bayan daban ba wa kaifa ya tukhayyal an ibn umar fil qissat shay'an bi ra'yihi ya za ka yi ka sa ma a kanka wani tunani ce ibn umar wannan abin shine yayi wannan lissafin da shi ne ra'ayin shi ne ya ce saki ne tana bin ce hankali bai kamata ba bayan hujjoji mutum ya sa a kan shi yawan tunanin ibn umar wai da ra'ayin shi ne ya ce saki ne wa huwa yanqul anna nabi sallallahu alaihi wasallam taghayyaza min sani'ihi kayfa lam yushawirhu fi ma yaf'al fi kasata mazkura ta alhali ibn umar ya san shi ka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hushi kan wannan aiki da na yi mun dibar wani kwanan ruwayoyin shi bin umarkin shi ke bani labarin abin suka da annabi salama shi ke bani labarin ga abin suka yi to shi bin umar ya baka labarin har annabi ya yi hushi da aikin da na yi kuma ya za a yi ya zo ya yi wani aiki kuma da ra'ayin shi bayan gashi annabi ya sa shi hanyar abin da aka yi bayan shi ya tabo ya lahi ya ce kalar hafiz mana bin hajar ya ce wa kada akhraj bin wahab fi musnadihi an ibn abi dhib anna nafi'an akhbara nafi kenan maula ibn umar ya ba ibn abizib labarin cewa ana ibn umar alabin umar tallaka mar'atahu ya aida abin umar ya saki matar shi tana cikin haila fasa'ala umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika umar yawa manzo Allah tambaya kan wannan hukunci ko matsayin sakin da abdullahi yayi tana cikin jinin haila faqala annabi ya ce abdullahi ya ce umar muru kamar umarni awa umarni abdullahi dan umar kamar umarni falura jiha ya maida ta in wa kada mace falura jiha kina saki yayi inda ba saki an ce mai lata kina ba cewa ma magana muraja'a ta kare ta ga bukata in ba dan shuba ta zo ba cewa ma kun ya maida ta kina saki kin ta tafi kenan saki ya tafi kalmar ce kun falura jiha ya maido ta to kenan yace ya maido ta sun mai suka hatta ta tahur ya rike ta amin na matsayin mata shi hatta ya tsarki wannan shi ne bayanin da gabata ba kalibin abizib fil hadis annabi sallama wai wahida a cikin wannan ruwayar da ibn abizib ya kawo ai ya ce annabi sallallahu alaihi wannan annabi sallallahu alaihi ya ce wai wahida yayi ka maida ta ka rike ta amma wannan mai wahiya mai wahiya mana talka kai wannan saki guda ne annabi ce saki guda yake karare hudu قال ابن أبي ذئب وحدثني حنزلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يتي حنزلة بن أبي سفيان يا بل لابان يا سالم يا بل لابان دقا بابنش عبد الله annabi sallallahu alaihi wasallam shi yau wannan magana ta cewa talaka ce wahida saki guda ne wai wahida annabi yana magana dole kan hujjojin waccan shubaha ta masu ta suke biyu bane ki gama don hujjojin yace kuma qala hafiz min ibn hajar yace wa akhrajahu ad-dar al-qutni min tariq yazid bin harun an an ibn abi dhib banda wannan hanya da ya kawo ta ibn wahab yace haka dar dar al-qutni ya kawo wannan ruwaya ta hanyar yazid bin harun ibn abi dhib shi ma da haka ibn abi dhib jami'an duk wannan ibn abi dhib da ibn ishaq sun samo labarin daga nafi' shi kuma daga abdullahi bin umar cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal hiya wahida annabi sallallahu ya ce saki ɗaya ne wannan ya ce wa hada nassun fil mawdi al khilaf wannan shine ke yake dukkan a ce nassi anan mana abin da kika hujja karara nassi ne zahiri a hili akan wannan sabani wanda ake yi idan mutum ya sake mata a cikin jini ya yi ko bai yi ba ƙarƙashin wani wasu malamai sai ƙarawa ya sai dukkan sake ɗan bida akwai bai yi ba dukkan sake biyu ba ɗan gaba da duk abin da aka sake ya ce dukkan gawar sake tun bai yi ba ko aji bai yi ba to wannan magana ce ce nassi ƙara na gaskiya wanda yake cewa a ya ji bin masiru ilai wajibi mu ta yi akan wannan nassi sari karara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan saki da abdullahi bin umar yayi akan saki guda shi ne kurin magana tabbatatta kamar zaman kina murihe wannan bayanin gaba daya akan wannan magana kina yi wannan magana da yake so ka maka yanzu magana ce muke ta magana saki na shari'a ga ne kamata a yi saki ina kama wa'annan hanyoyi da ake na al'ada na hushin zuciya tana jini kuna tana tsaki ka kwanta kuna cikin rayuwa kun tayo da kullun ka saki ka yi laifi kuma haramu ka aikata don ke na ce yan na ce laihi ne afin ke iya bukata ka tuba ga Allah magana kenan ka tuba ga Allah in da dan ma da kai yanzu zai ka tuba ga Allah Allah wallahi ne Allah ka yaye mini yawa da kai irin wannan haka samu da yayi yawa cikin masu jin wani yayi ba su ɗaya ma irin wannan to irin wannan saki an kai ma ka tuba ga Allah da ya sama saki da aka shar'anta kuma amma saki yayi za a lissahi a saki sai ya ce yanzu ya masala ta talaku talaf saki uku wanda shi ma iya da rigimar zaman kanshi saki uku a zama guda ko a lafazi guda ya ce wa amma in tadamna cikin saki na bida a hanzu saki uku a zama guda shi ma dan bida ne e mai shi ya aikata haramu ya saba Allah amma saki ne amma kun zama ga saki nawa ne shin bayani magana insha Allah yace wa amma in talaqaha thalathan bi lafzin wahid aw fi majlisin wahid fa innama yaqa wahidatan lima ruha muslim an ibn abbas yace amma idan ya saki mace saki uku a lafazi guda na miki saki uku wani mace sha biyu ya kara ɗarin kenan a fi mulmutin zama da koko a mulmutin mana a zama guda can bayan maka bayan mai saki uku a zama guda ba lafazi da ba ke sakakka ce ke sakakka ce koko na sake yake na sake yake na sake yake tun hannun zai ba komi a zama guda ne ya ce wannan magana ya yi ta dalilin ruwa da musulmi ya roto a nufin abbas qala عبد الله بن عباس ياتي كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق ثلاث واحده yace ya wannan magana da ya kawo maka hujja baban cewa idan mutum ya saki mace saki guda saki a zama guda uku ko a lafazi guda a zaman saki ɗaya yake dalilin ruwa yadda muslim ya roto daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ke bada labari kanar talaku ala ahad rasulun salama saki ya kasance a zamanin manzan allah yana raye salama wa abubakar da zamanin abubakar iya raye kai manzan allah ya bar duniya abubakar ya bar duniya wa sanataini min khilafat umar da shekara biyu ta horko ta khilafar umar a wannan lokacin gaba daya annabi iya raye abubakar iya raye farkon halifar umar shekara biyu talaku talaf wahida saki uku a zaman ɗaya ke kaji haka aka rayu haka annabi ya rayu haka bar duniya abubakar haka ya rayu haka bar duniya umar ma haka ya fara daga baya wasu dalilai suka zo zamanin bayani a gaban insha Allah فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وانا رواية إمام مسلم عمر يتي إن الناس للي متاني قد استعجلوا sun gaugauta suna gaugautawa fi amaran cikin wani al'amari wanda karkarar talahun fi anata suna da damar jinkirta abin amma su gaugauta yake shi da gaugawa an baka dama ka yi daya in ba gyara ba mana ka maida ta inda dama gyara a maida ta ina sake samun a sake ta hasu biyu dai aka yi ɗaukwa daban-daban amma ya ce suna gaugauta abin a zama guda su yanke shi ya ce falau a madinahu alayhim na umar shawara ce ya nema ta sauran abokan zama shin ko mu zartar da mana mu zartar da wannan sakin uku a kansu shi ke na samu goyon baya fa'amadahu alaihim ta yi zartar da wannan sakin a kansu ɗayan wannan umar allah shi kashe gawata mashi a yanzu wani abu ya gani lokaci allah wani ji baka haushe ka ce kamar ta ƙare sai ka mutum kurin kamar iya wasa da abin ya kai gana ce na muka sake goma sha biyu ko kurin haka kurin tunan ce ga abin iya baka haushi abin mutane suna kamar ko wasa da arman irin wannan abin ne kurin ya ga kurin mutane kamar zama a ba mutane ta uku ba a musu wata hukuma kan wannan abin suka aikata kuma sai shar kun gaban nan kun zamu dauka duk wanda ya koyi akura ba ta komawa haka ne umar shawara ya sami goyon baya eh shi kenan fa amada alaihim sai daga nan aka samu saki uku a doka a uku ne umar mu zaka nan malamai sai ga tarihi wasu kisoshi wani wani ahlul baiti wani waye hasan ya ce waye tace ba wani ganta duk wani ganta kamar kamar kamar ka shafa duk duk kamar kamar ne duk daga wata ruwaya annabi ya ce uku uku ce wane ne duk kan daga kamar ba ce ba tushi ba ta inganci ba mai kamar ruwa inganta ta kan haka wannan shine abin da ya tabbata annabi ya raye in dai kai uku lahi ne amma da yake dauka duk daga wata ruwaya annabi ya ce kaza ba ruwaya ingantatta wanda ta kawo uku uku da annabi ya raye babu maka sha wahala na jin sama da zan kara magana a ta wasa da hakan mutane ai waye ahli baiti ko wani hasan yayi wane ne annabi ce mishi wannan kaza kaza hada rantsuwa duk ba wannan tabbata ba wannan tabbata gaskiya magana wannan shi tabbatattar magana har ma yan uwa masu maganin cewa ukun yayi gaba daya bis hujja da wancan kisa wancan labarin suna hujja da wannan magana ta umma masu cewa ma ukun yayi sun jamurko suna hujja da aikin umar ba cewa manzan Allah bane bai ci uku yayi ku gani magana su wacce baka bata ba na bayan baba yan bayan kwashe kwashe ko yanzu kansu hodi an san kwashe kwashe ko yanzu kansu su ce muna magana su wacce magabata na kware malam mazhaba na warku su sun kawo hujja da ake Umar Kur Umar yayi suka bugun suka girshi amma ba ta suka manzan Allah bane bai ce uku uku yayi kun musu inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi uku ne bisu inkarin haka bisu inkarin anan umar abubakar haka bar duniya uku ne a zaman ɗaya yake wannan sun dogara kun da maganar umar ya yi hukumci suka tsaya kan shi kwan wasu wasu daga baya suka ce abinda manzan allah ya yi ya bar duniya abubakar ya yi ya bar duniya in ma ce akwai ijimai a duniya da ya kai wannan akwai ijimai da ya kai a duniya ijmayan annabar sabai gaba da kam haifar duniya kan haka ake abubakar ya zo ya hau duk kowa kan haka yake umar ya hau kowa kan haka yake daga baya wasu dalilai umar iyar uzuri akwai dalili shugaba ne na al'umma ya ga abin ta uku ya musu hakurin wasu dalilai musu sai daga baya akwai suka bari cikin sabon akwai da suka ci a suka tsaya kan abin annabi abdullahi bin abbas suka tsaya kan haka kan cewa hatta ali ba su tsaya ba kan wannan abin da wannan dalilai akwai dalilin da ya yi umar shugaban na al'umma ya ga dace wasu abin amma baiwa umar yawa ya ture abin da manzo Allah ya rayuwar shi da salama akwai dalili wasu uba ce bai abin zama abada a takaice wannan shine dake dalilin da wasu ka magana ne dan akwai masu hayaniya kan magana sai ta kawo ba wasa da hankalin mata da mutane kan abin wata ga wasu kissa waye Hassan ya ce ma Ali kaza ya ce ma Annabi ya ce mai kaza a su ma masu cewa sukin yayi Allah gafar da shi kansu suna hujja da Umar yayi kaza wasu na kawo kaje mutum ya ce eh annan sallama ya ce alaikum sunna sunna sunna khulul farar shidina na ku mana sunna ta sunna khalifobi to sunnar khalifobi ta annabi saboda annabi anan bai kamata ka magana ba wani sai suka hujja annabi ya ce aiki sunna sunna ta sunna khalifofi na sai ka mutu shi annabi aka magadde su mun khalifofin ga abin da suka yi da farko sai ka ana ruwa wurin da ne anan kenan wannan akwai dalili bai yiwuwa wani ce maka abin da manzo Allah ya ka ta a rayuwar shi a kanan na wani sahabi ya ce yana na baiwa umar akwai dalilin da ya yi shugaban na al'umma amma bai ture abin mu kuma umar ba kada ba wani cewa dole mun bai sa yi mai wa ka ce mu bi waya gaba waya ka ko waya gaba ko mun kuskure umar bai kuskure eh umar bai kuskure sai umar ba ta yi ba umar Allah shi ka ta mishi ba sai wani wanda musamman annabi da Allah kare da kuskure kuma magane wa kullum addini annabin da Allah ya shi kai Allah shi da isma kadai annabi kadai ba wani ba wani bai kuskure misali Umar da sanan ne Umar a wajen Umar bin Khattab yau kai janaba mutun yayi janaba a wajen Umar bin Khattab ba ruwa bai wa ta yoma sallah Umar bai da ba kawai ta fahimta janaba a wajen Umar bin Khattab abin da muke muke a maka na tabattu imi aji umra mai haji aji umra ba yi aji Abubakar ma ba yi hawa abubakar ba ya wajen su wata fahimta daban suka samu ko amma manyan sahabbai sun ka dalilai su ba su ji ba ba su ji ba gumu su fitan ba amma manyan sahabbai suka ce ga abin da annabi ya ce kuma shi yayi yin tamattu shi irin nasu na ifradin sai ya ce anan tun abubakar umar ya ce he mu ajiye mu he mu fasa yan umara yan haji he mu haji kai mu dawo ko me sai anan ba yi anan ba a ce ayi kuskure kenan kullum ku gane magabata suna neman dalili ne kullum sai ka ci hadisi marfu'i mawqufi dan a san karshen abin ba ɗaya bane ba na ci hadisi marfu'i abinda manzon Allah ya aikata ko ya ce ayi ko ya gani ayi me mawqufi abinda sahabi ne wani hukuncin ba sa gamuwa a yi rigima kansu ba sa gamuwa Allah shi da mu wace wa ra'ayi Umar hada ijtihadu min sallallahu alaihi wasallam kai yace wannan ra'ayi Umar wani ijtihadin shi ne yayi rijal an ghayatu ghaya iyakar abin da za a ce kan wannan ijtihadi da Umar ya ga ya kamata gaban nan cewa ma wani gajin maganin ma kai ai shawara wani abu ya kamata daga mu doka uku kin da ne ko tunda ce shawara ce jama'a wa mutane suna gaugauta abin da yake da ana daban-daban ka yi shawara kamata daga yau mu ɗauka uku ke da ganin kai kenan kai ma kasan kenan da ɗaya ne ɗaya ne da haka shi wanda aka aiko haka bar duniya haka aure duniya shi ma haka ke da daga ba da wani shawarar ya ce gaya iyakar abin da za mu ce kan magana ra'ayin umar ya ce an yi kunu sa'igan le masalahatin ra'aha wani abin ya halitta akan yayu akan wata masala wanda umar ya gani dalilin da umar ya sa ga ya kayan shi iya dalilin muna mai shi da umar bai abin akan san zuciya akwai wata dalilin umar ya yi da mu shi ya kalla kalla ba mana ya masa dalilin ko shi zan bi wadda ke da mu amma da masa umar akwai dalilin da ya kayan wata masala da bai amma ga abin da ka tabbaci ya ce wala yi jutu tarkun ma afita biyu rasu salama ya ce don haka bai halitta a bar abin da annabi sallallahu alaihi yayi fatawa akan shi kuma wa kana alaihi sahabu ashabuhu fi ahadihi wa hadi khalifatihi ba annabi ya fatawa da wani abu haka sahabban shi akan haka suke a rayuwar shi haka bayan ya huce halifofin shi haka suka yi abubakar haka yayi umar kin ma haka yi haka ruwaya mai buluga maram zai koma cikin zai karuwa idiyo a can cikin buluga maram karuwa cikin buluga maram ruwaya abu rukana sahabi ne mun ta tabbata ya zo jihar rasulallah na sake mata ta uku da zo kuma a cikin salasan ya ce riji'iya ya ce mai data sai rasulallah uku da mata ya ce na sani mai data kun ruwa ta danganta shi uku ya yi sabu uku ya yi zo cewa da bane na mata ke uku rasulallah ya ce na sani jami'a ta uku ya ce yi uku na sani mai ta kula abu rukana kuma ruwa ta tabbata ta suna bidawar ruwa ta tabbata kanan abu da aikace wani sahabi hukun ko ma na bace ɗayan mai da kanka wannan sai ya ce rabi'an yan wakil zo na masa'ala ta sake uku lalle an yan wa'anan haka ne jamhur don bin mu zargar kama alkalai masu don haka yake cikin littawansu haka yake cikin abin aiki da shi haka su karanta a fikin malikiya an kawo cewa uku a zaman uku ne shi sai alkalai suke hukunta maka ɗan kai ƙargin alkali ko ta yi ƙara shi ke nan ka gama yawo ka gama yawo ko ta gama yawo arme ya ƙare dai wani ya kwanta da ita amma mutum misali bai je can ba kai ma tambaya ustaz yaya akwai da kasar kan saudiya ana shigantaka mutane ana inkarin alisunna sauran da yawa in taɓa ce gace a jirgin malamin sunna an ce sun labari a jihar sunna ko suki haka suke so da yawa ya kaza ka abu ya ga wani abu an zo ka an ci ana neman ana neman malamin sunna haka ake ga wani lokaci ma makusanta ne ma ina ta wani lokaci makusan makaraban wasu dan adawa sunna ne a nan garin makaraban shi ne na kusa ya suka shiga halin ya su samu matsala yawan ya su kuma ana neman huta yanzu a jojen mana iliya suka zo suka zo ka zama na ɗaki kwanu kama kan kira alƙali kuma ka zama ka zama su a wasu ɗan sun neman mota ake yi an ce akwai mota wajen ana sunna wani mahuta ba ta bace ba annabin da Allah ya aiko shi haka ya hukunta halifa shi na farko haka ya aikata umar ma haka ya aikata kan wani dalili wanda umar shi kowa san dalilin sakinan muke duk da mun ce mazhaba sun sa tsaki haka kan wata ra'ayi ne amma misali suka ibn qayyim lokacin da ya fara dake a lokacin nan inda ya rayu ra'ayin mazhaba ke da ƙarfi an doka kurin uku uku ne da ya kana fatawa yi sai da aka mai kiyaye shi da jakka ga yar bashi kashi ana ana mai wulakanci da jakka ga yau a cikin ana yau shi gari ana ta ga mai ce kiyo kuɗe ne amma mutane ga ba kashi kashi aka bashi kashi aka bashi ga tanda me yake rike wuta ka akan shi da kun gaske kurin shi ne gaske kurin kuma wanda ya kama cewa in fuka imam bukhari irin bukin malamin magabata masu bincike magana kullum wannan shirin gaskiya haka tabbata wannan wannan ruwa ce ingantatta cikin sai musulmi da abdullahi bin abbas ke ba labari haka abin yake haka kenan in alƙali yayi wannan shikenan iyawa uwan su kiyar su ce ai malam wani musu fatawa amma dai in aka zo ka tambaye ka kai za ka wasu wannan dalilai wanda ake ambata ga su dalilai ka haka nan ka na abu rukana ga wannan kuma cewa malamai suna cewa yanzu muna bayan wani hujjojin ake mada hankali an ce ka saki kaza ka saki mace to ka sake ta baka milo ta ba kuma ka saka sakinta masu cewa na sake ta sau uku ba ka sake ta ba ta koma ba ka kame da za ka sake ta gida ina mai wace na sake ki na sake ki na sake ka sau uku bai baka sake ta sake da ya yi ka ta tahi yanzu kuma ya kame ya kame da ta masaki a alishanci alibi da tabbatai akan uku ba umar ne haka nan ka san matsala ce wannan ka sa ka kamce cikin tarihi ka san ali radiyallahu anhu bai yi ba irin halifanci a haɗe irin na wannan sabon lokacin a daga ali zama a madina allah kuma zauna lokacin fitina ta zo allah bai samu damar zama an samu rabuwa allah kiyaye an samu rabuwa lokacin ali lokacin araba ake kwanan babu haɗuwa irin ta lokacin abubakar lokacin umar babu haɗuwa irin wannan a yi rabuwa tun daga cikakken abu tun daga musamman ne abu ya ida kacin kashe umar abu ya fara da kashe usman kuma abu shikenan sai aka yi haka kawai wasu yan goyon bayan nan wasu yan goyon bayan nan har da aka samu haduwa kuma da aka samu rabuwa dai abin da Allah kaddara kina ali bai zama bai samu zama barin wannan irin sauran sabon zama dangagal kowa ya yi fata abu guda ba a samu wannan zamanin ba akwai bangare da yake da matsala kaɗan amma shi an ce kamar ali bai taimaka haka bai taimaka zama uku uku ne shi abin da shi sai yanzu tuna abubuwan kara mutu ne mun ce annabi an kare kuma aka ce annabi ya kata an kare abubakar ce kaza wani sun kare makon kina wannan mun ga muku bayani an aka ce annabi ya kata ko aka ta kaza kuma ga tafsiri daga su sahabban misali muka yi bayani misali aka ce hadisi mawqufi marfu'i idan wani sahabi ya wata fatawa ko wani fatawa wani sahabi ya ka wani sahabin da ya kata shi sai ya ce manzon Allah ne ce an kare ya ce ya kenan ya yi wancan ra'ayi ya wancan hujja kenan kai da kai ta kauna ta shi suka ta sahabi go ya saba wani lokaci fatawa daban daban ko ra'ayi daban sahabbai daban daban kan wata mas'ala amma a cikin su wanda ya kawo maka cewa a wannan abu da ya wadi haka manzon Allah ya aikata kaza kowa ya yi abarta shi kowa ko an kaya nan mun kan ta ku misali anan a zama guda ga Abu Huraira ga Abdullah bin Abbas ga wannan wannan yaron Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf sahabbai za zama ne wani zo mai tambaya ce tambaya ya tambayi Abu Hurairah ya tambayi Abdullah bin ya tambayi wannan ina ga ya tambayi a cikin sabai ya tambaya ya tambayi na ga cikin sabai tambayi wanda sai ya tambayi ya tambayi ibn abbas eh ibn abbas ibn abbas mata ta ya tambaye shi akan cewa eh me yake cewa mace ce aka saki bayan an sake ta sai me yake ta aihu ta aihu mijinta ya mutu sai ta aihu a cikin a cikin kasa da kwana ta ta cikin ta aihu cikin kwana 40 ta aihu ta aihu cikin kwana 40 ta aihu ko ta aihu a kwana 40 abin abbas ya ce yi dole in ko ta wata hudu da kwana goma ko kuwa ta aihe abin da ke cikin cikinta kai ko ta yi wata wata da kwana goma ko sama da haka amma in ta yi wata wata da kwana goma bai wace ta yi da yadda haka wala ibn ibn tambaya fato ibn abbas kurin idan mace ta aihu kasa da wata da kwana goma bai wata kare yadda sai ta cika kenan ko ta huce wata da kwana goma ko ta kai amma kasa da haka ci da bata kare ba haka bala ibn ibn batawa sai yaro shi yaron abu salama abu abdurrahman yaro ne ta tabi ne dan abdurrahman auf ne ya ce a ina ga wani wani ba hujja bace ba hujja bace ba shi Allah ya ce nasin Qur'ani wa azal me ka ce me ka ce wannan wa ulat al-hamal ajal hunna inda hamla hunna ulat al-hamal ajal hunna inda hamla hunna Allah ya ce Allah ya ce mata masu ciki ajalin su su kare su ayi abin da cikin su kenan ne ta yi Qur'an kare shi yaro yana magana ibn Abbas yana magana annabi wa shaida ba ta ko amma yaro ce a ya ce saboda nasin ƙur'ani Allah ya ce mata wa wulatul ahmal mata masu ciki ajala hunna idda su ayin zan hamda hunna su ayyabin daga cikin su kenan an ta aiwa an kare sai abu ya ce wa gaskiya ni ina tare da wannan yaran abu hurairah ce ina tare ra'ayin nan uwana kina dan abdullahi bin awf ina tare ina abu hurairah ya goyi bayan ra'ayin wannan yaro ya bar nan nabila bin abbas to amma bai anan anan kowa ijtihad suka yi ijtihad da suka yi babu abin a aikace ya aka yi abin ya taba kana annabi yayi ta nan fahimta ce ta zo kan mas'alar shi zai abdullahi bin awf ya san wannan ayat amma ya ce ga wannan ayat ba kan mutuwa bace ba ya ce kan kan saki ne har mutuwa shi wani hanyar gaji daɗe ne tun da idda aka ce ajiyar kuna ce tun zai za a yi kowa kare zai cikin gida tambayi mata annabi salama a tambayi cikin gida abin annabi yayi akan abin ajiyar ummu salama aka mata tambaya ga a masallaci ta kabre tsakanin abin abbas abu huraira abu salama yaya ba abu salama mijinta ba don namu da bin auf ta ce a yi wannan abin aikace ga wance wanda bin tabbata wace wance da ta aihu mijinta da ya mutu kwana arba'in ta aihu annabi ne ma mata wuce arama annabi ba ya tsada ma arama ba ya kwana abin da mutu mijinta ba an kare ba cikin na aka sallama kan shi yasa kullum don sahabi ya ce kaza aka samu sahabi ya kawo magana ta annabi ta an kare shi na gaba wani abin sananne kuma kan haka muna magana ta kace kai magana kun aka magana annabi kun ita asar ta kowa kenan dan manzannin sunan muna maganar fatawar saki uku a zama guda laihi ne an yi ka tobara amma za a ɗoka a ɗaya kamar yadda manzan da Allah ya aiko ya hudi ya aikata aikace abubakar ya yi umar ma haka yi kan wani dalilai wanda umar ya kuwa saninsu shi ya mai da a uku zama guda Allah shaidan mu akan jeji kin sha mun kuma muna ba da fatakul akan ɗaya ne duk lahi ne kurum don wani sadauna shi da kurum da dalilan mu kurum yace rabi'an abu na hudu min haythu raja'at wa adamuha maganar me da mace bayan saki ko kin me da ta yace at-talaq imma raj'iyun wa imma ba'in saki iri biyu ne akwai saki raj'i akwai ba'in mai saki rajai wanda kana iya mai da ta manzan maka bayani ya ce wal ba'in saki ba'in imma an yi kun bayanuta sukura a kubura imma saki wanda ta yi nesa da kai karamin nisanci ne ko babban wanda bai wata komo zai maka bayani kuna dalla dalla ya ce a talaku raja'i wanne ne saki raja'i saki raja'i mana me ma'ana saki raja'i yace huwa talaqul madkhul biha fi ghairi muqabalati mali shine sakin matar da ka kwanta da ita misali ce da kwanta da cikin matar ka bakurin yace wadda ka kwanta da ita kenan sakin wadda ba a kwanta ba babu da je akan shi yau misali ka a mace ba a kwanta ba ya kace na sake ki daga nan ka kare ba wani magana yau ma zai mata yarmi ta miji sabu haka Allah ce bata idda bata idda kanka haka Allah ce basu da idda kanka aka sake mace ba kwanta ta ce ta sake ki yanzu ka kare ka nasu kake an kare yanzu ma ba zai sabu he taya yanzu in ma wani kare da kayan auto ya sai san ba zauri sun ma kwanta ba sai ki ce da ja'i matar da ka kwanta da ita kidan da ba kwanta da ita ba ba kai ba magana haƙƙin raja'a da kaske an kare hiv fegar mukabaratul mali kuma ba dukiya ba ta baka ina kuli kenan kidan huli ne wa ce yan baka haƙƙin komai misali zan mata ce kace ta biya kuɗinka ba ta sanka aka ta biya ni sai ta ɗauko kuɗin sadakin ka ta mika ma kana amsa an ƙare baka ce a na mai da ta an ƙare an ƙare baka dama mai da ta ya saba armi ya tayar da kuma sai ke magana ce aka ce ya sa abin da ke wani ya ce shi talaƙin talaƙa madakuli biha sakin wadda ka kwanta da ita a shi ake raja'i kina da ba kwanta ba baka magana raja'a haƙin raja'a haka ya ce ba kuɗi ba ta baka kidan kuɗi ta baka hul'i kenan mai hul'i ba shi da haƙin raja'a eh ba shi da haƙin raja'a ila shi mai hul'i ba ta iya armi ne saboda akwai magana ta idda na zamu ji a gabancin Allah ita ma an kwanta kina ta ce kina ta nan ya kama magana kinan ko an kwantar nan ko da aka kwanta ita in ba kuɗi ba ta baka kinan ko an kwanta in kuɗi ta baka ka amsa baka haƙƙin raja'a na uku ya ce wala mai su biƙu talaƙun asalan kuma can da baya ba saki to yana saki biyu kai na uku akwai saura akwai raja'a kaga babu sai ya ce maka babu saki can da kina uku ya jiro maka ka shiga ɗaki da ita ba kuɗi ba ta baka kuma babu saki can da da aka yi kayan kayan yanzu aw kana masabukan bi talakatan wahida ko kuwa in saki ne ɗaya to anan akwai dama saki ɗaya ne kai to wannan saki ɗaya bai hana kai haƙƙin ma'ana komi ina ga wannan sai kawo qala ta'ala at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin a wata sarrafin bin isan saki kala saki so biyu ake jabar ta a yi wannan jubin a wasa jiko biyu jiko biyu so biyu maratan daban-daban biyu ake yi in yi so bayan biyu ne fa'imsakun bi ma'aruf ka rike ta a cikin mutunci au tasarin bi isan ko ka sake ta a cikin mutunci cikin kyautatawa kenan daban-daban aiki ka yi ɗaya ka maida ka yi ɗaya ka maida to bayan wannan aka makashe ko ka rike kyakkyawa ko kuma ga take an ƙare ta armi to yanzu za mu shigo mutallaka talaka raja'i mai hukumcinta matar da aka ma saki raja'i zuke ma maka saki wanda kana iya cewa na maida ki kenan wannan da bayan muka na baya shar'an lamai domin za mu zama ga me hukumcin talaka raja'i saki wanda ake da haƙin komai yaya yake Allah kan sanin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته